والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين قوتا جمادة الثانية shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 15 ga watan biyu shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayar buhari muna cikin kitabu tafsir kuma mun shiga tafsir ali imran بسم الله مال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وإني أعيذها بكم ذريتها من الشيطان الرجيم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولد ما من مولد مولود مولود يولد إلا إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستحل سارقا من مس الشيطان من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها وابنها ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
طيب wannan aya ce a cikin suratu al-imran kamar yadda an sani yakan zaɓo ayoyi ne a cikin kowace sura ya fassara ta ya faɗi bayanai ko hadisai da suke da alaƙa da aya Allah yana cewa wa inni uizuha bika wa zurriyataha من الشيطان الرجيم كرم إني أعيذها أنا نفهم أجيرها أبا تكاريا أتسريتا أنا نيمان tsare warka ya Allah kariyarka ya Ubangiji da ita da zuriyarta na Maryam kenan mina shaitanir rajim daga shaidan jifaffe a nan wannan aya tana nuna cewa duk wani ɗan adam da ka sani aka haife shi to shedan fa yana da wani kaso wani rabo a kansa in ba an yi addu'a ba duk mutum da za a haifa to in ba an yi addu'a ba to lallai shedan zai iya zungurarsa ya zamanto faris abun farauta a hannun shedan kuma duk wanda ya zama almajirin shedan ko kuma wanda shedan ya farauce to kaga dan wuta ne kenan Allah kiyaye mu to shine kawo mana hadisin Sa'id ibn al-Musayyab wanda ya rawaito daga Abi Huraira cewa annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min mauludin yuladu babu wani abin haifa da za a haife shi illa washaitanu ya masuhu hina yuladu face sai shaidan ya shafe shi lokacin da za a haife shi kowaye daga sani duk wani dan adam ya zo a riwaya cewa shaidan yakan zo ya zungure shi a jambinsa a ɓangarensa kullu bani adama ya tsanu shaidan fi jambaihi duk wani ɗan adam da ka sani sai shaidan ya zungure shi ta ɓangarorinsa ya latsa shi ya ga nasa ne ko ba nasa ba ne shi yasa za ka ga duk wanda aka haife shi sai kaga ya sauka yana kuka har ma alamar cewa ya sauka da ran wai da lafiyarsa sai a cewa ya yi kuka shine ce fa yastahillu sarihan min masu shaitani iyahu kukan da jariri yake yi lokacin da aka haife shi ana haihuwa zaka ji ana kuka jariri yana kuka alamar an yi haihuwa to shaidan ne yake zungurarsa kaga ya zungure ni ya zungure ka sai dai addu'a in dai an haifi mutum to in bai yi kuka ba ma galiban sai a ce ma ai ka bai fa yi kuka ba to taƙila mutuwa zai yi wataƙila ba zai yi surviving ba to wannan kuka da jariri yake yi to shi kenan shaidan ne yake yi yake zungurarsa shi ya ƙara wanda yana nuna maka lalle shi ɗaya na tasiri a kanka nam? a ƙwarai kuwa kullum ne amma ya ce illa maryam wabnaha banda na na maryam banda ɗanta ita kam allah ya kiyaye ta eh Allah ya tsare ta haka kuma ba ni sunan shi ɗanta imam aini a cikin umdatul ƙari yana cewa ba annabi isa ba ne kaɗai Allah ya kuta da shi duk wani annabi da ka sani baya wannan kukan na zungurin shaidan ɗin su kam Allah ya ba su kariya haka imam mujahid ya faɗa akwai malaman da suka yi magana cewa kamar su imam zamakshari ya ce wata waƙafa fi sihatihi faƙala in sahafa ma'anahu an na kulle mauludin يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما معصومان yace wannan hadisi yana nuna cewa kenan duk wani shaidan da ka sani a duk wani adam da ka sani shaidan yana sa ran halakar da shi wannan zungurin ai ai wai tunani ya halakar da shi wannan kukan da jaririn yake yi shedan ya latsa shi ne yadda zai halakar da shi kowane mutum aka haifa tun da damu ya yi alkawari a wajen allah cewa sai na halakar da halittarka sai wanda ka kare to wannan yana nuna mana cewa kenan kowane mutum shedan sai ya buri ya halakar da shi banda na na maryam da ɗanta sai dai illa ibadaka minhumul mukhlasin bayinka da ka tsare su wadda ka ba su kariya to wai me yake kawo a bani sunan shi yaya ake yaya yaron yake yin kukan me yasa jaririn yake kuka din taɓa shi yake yi ko yaya aka ce dukansa yake shedan mai mugunta kenan kar ku manta an ce shedan din iya da rundunarsa ai shi ma suna da yawa yana da almajiransa yana da wanda ke tura su yi masa aiki kuma haka Allah ya ga dama ya ba su dama su zo su yi tasarrufi a jikinka ba tare da ka gan su ba saboda jarrabawa in ya dake shi sai ya kuka sai ce haza mimman ughwihi wannan yana cikin wanda zan halakar da shi a duniya kenan tun daga haihuwar ka shedan ya kafa maka tarko yana bin ka to Allah kiyaye shi yasa Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lalle shi dan maki ne a gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki babba to Allah ya mana afwa ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سي أبو هريرة يجي إن كنا سوء وكرنتا قاشنا الله فلا قرر وإني أعيذها بك دم أتبتر مكا سوك وتزنقل شيطان تبا شيطان إنه shaidan da yake wa ɗan adam gashi ana neman addu'a Allah ya kare ta Allah ya kare ɗanta daga zungurin shaidan daga taɓin shaidan nina shaitanin rajim Allah ya ce maka ya karɓi addu'ar kamar yadda malamai suka yi bayani ummu maryam ita ma an ce an tsare ta da zuri'arta daga shaidanin rajim mana daga sharrin a shaidan inni wada'atuha unsa qala wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi ce fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya Allah ya yarda da ita dangane da alkawarin cewa Ubangiji ya karba so shi sa aka shar'anta cewa a sunna ta aure ana so a rinka addu'ar kullum Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana ya Allah ka nesanta mu daga shaidan kuma ka nesanta shaidan daga duk abin da ka azurta mu da shi wannan duk musulmi na kwarai duk musulma ta kwarai ta wani addu'a tana kansu da mace da namiji gaba gaba amma abin tausayi akwai wanda musamman wannan addu'ar ba yadda ka ga dabbobi haka suke mu'amala shi sa yawanci ya'yan zaga shaidanu ne za a haifi ɗa ka kasa gane ya aka yi ɗari ya lalace wataƙila tun daga haihuwarsa ne tun daga samuwar cikinsa ne iyayensa ba su yi shirin addini ba kuna gane ni kuwa akwai fanɗara akwai lalacewa da za ta baka tsoro ta baka mamaki abinda wasu yaran suke yi taurin kai rashin tsoron allah rashin gaskiya cin amana tun mutum yana karami yana da wannan bai da sukuni bai da nutsuwa ta addini kwata-kwata to galibin wallahi ba laifinsu ba ne na iyayen ne tun kafin a ɗauki cikin ɗa ake tanadin sa ya zama da ƙwarai tun aure so wannan kasashe yana ɗaya daga cikin tasirin da yake mutum zai zo yana ta haihuwa duk ya tara 'ya'yan banza saboda bai bi annabi ba a cikin sha'aninsa na farko bai ma je makaranta ya koyi addu'ar ba bai iya ta ba ballantana ya yi addu'a ba ta kwanciya ba ce mutane ba sa yi safirullah wa atubu ilai addu'a mutum zai kwanta ya yi bacci ya addu'a ba a yi wanda kuma kullum ne ba ranar banza ana so sai ka addu'a za ka kwanta bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin kullum aka ce annabi in zai kwanta ya dora hannunsa a nan a ɓangaren damansa yi wannan addu'ar da sunanka ya ubangiji nake shimfiɗa ɓangaren jikina da sunanka nake tashi nake ɗaga shi idan ka riƙe raina a wannan baccin to ka yi wa nawa rahama idan ka saki ran bayan na yi bacci na tashi ka saki raina to ka tsare raina da abin da duk kake tsare bayan ka salihai ka duba nan ma ba akwai addu'ar neman kariya daga shaidan ba to ba ma yi annabi ya yi mana komai na samun jin daɗin rayuwar duniya ko komai ya yi mana amma wannan shaidan ɗin da yake bin mu shi ke hana mu ya hana ka addu'a shiga masallaci ya hana ka addu'ar fita masallaci ka shekara talatin kana zuwa masallaci ya hana ka addu'ar shiga ya hana ka addu'ar fita sai za ka fita ɗin ka manta in za ka shigo ma ka manta ya hana ka addu'ar bacci ya hana ka addu'ar farkawa ka yi azumi ma in ba ka yi da gaske ba ba zai bar ka yi addu'a ba ka yi azumi ka ɗaga hannu za ka yi buɗe baki ka yi addu'a wanda annabi ya ce a wannan lokacin duk addu'ar da mai azumi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya karɓa amma wallahi shi dan in ka fi karfin su kai azumin to bai zai barka kuma kai addu'ar ba barai kuwa dama ya alƙawari zan zo ta dama zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya sai na mai da su mafi yawancinsu ba sa yi maka godiya sun mala'aci yan min bayni aidihim zan zo musu ta gaba wa min khalfihim ta bayansu wa an aimanihim ta damansu wa an shama'ilihim ta hagunsu wala tajidu aksarhum shakirin yi wallah so muna nan muna tare da shi shaidan kam sai dai abinda Allah ya kiyaye wallahi malam sallah zaka zo kai gaba ɗaya sai ya fitar da kai daga cikin hayyacinka a sallar nan har ka idar da sallar nan ka gama baka san ma me kake ba kana dai ruku'i kana sujjada kana daga kurum biyayya kake Allahu akbar an yi ruku'i sami Allahu liman hamida dan daga lokacin da kake ruku'in nan baya barin ka kai samu lazzatul munajat bir rabb ɗanɗanon ganawa da ubangiji kana tasbihin nan kana tuna Allah ka ɗago da garkuwin nan kana tuna Allah ka yi sujada addu'ar da za ka yi a sujada wanda annabi ya ce in kun yi sujada ku tsananta yin addu'a fa kaminu na yusjada wa lakum wala shaydan sai yana ka kai raka a hudun nan duk baka cikin hayyacinka sai an idar da sallah ka kasa gane me ma kai eh wallahi eh wallahi tallahi eh wallahi abinda ka karanta ma sai ka manta ballantana wannan wanda kai da kanka ma ballantana wanda liman yayi kama ma yake tunanin me liman ya karanta to wannan duk yana cikin hanyoyin ighwa ighwa halakarwa da shedan yake mana kuma shi fa burin shedan ka mutu ka shiga wuta dan wadan ku gane kiyayyar tasa babbace burin shedan ya haramta maka rahamar Allah kaga ai ya ishi maki ina jin baka da maki sama da shi ya hana ka addu'a ya hana ka zikiri ya bar kai ta rayuwa ta dabbobi zikiri salatin annabi tasbihi karatun qur'ani duk wani abin da zaka samu kurba kusancin ubangiji ba zai barka kai ba a garin nan wata mata ana hira da ita a rediyo ta ce ita kan wannan masifar zamani ta kasa gane ta ta ce me ya faru hajiya ta ce wallahi ɗanta ɗanta ƙarara ya zo ce mata shi fa ɗan yake bautawa a garin nan a ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labaran nan hira ake da ita ana tattaunawa da ita ta kawo a wannan irin magana akan me samu yara lalacewa ta ce wallahi I'm worshiping devil yana bauta wa shaidan kuma na sha gaya muku a karatu akwai wanda shaidan ɗin suke bauta shaidan suke bauta shaidan ƙarara wannan shaidan mai shi su ne su shi ne allansu yanzu bari buga muku misali nan za ku gane jahilcin da mutanenmu suke ciki masu adaidaita sau masu tuka adaidaita sau idan kun lura suna saka wasu hotuna sai ga wani alamar aljani da haƙwari da farce da jini ina jin kamar kwanaki can har hukumar hizba ne ko mai an kafa doka cewa a daina liƙe-liƙen wani mutum yake gaya ya ce wallahi malam da kaina na je kasuwar sabon gari kasuwar kofar wambai wurin masu wannan stickers din mutane ne musamman waɗanda wannan kayan suke yoko da su wannan hotunan din sign ne na shaidanu masu bautar shaidan a turai masu mu'amala da shaidan su su ne suke liƙa a motocinsu a kofunansu a gidajensu a duk wasu belongings nasu abinda suka mallaka da haka mutum musulmi zai zo yana tuka mashin ko mota ko a daidai sahu ya je ya ɗauko addinin wani yana liƙa yanzu in ka ɗauki hoton irin wannan aljanin da haƙware da idanu da alamar gashi da farce da menene ka liƙa jikin a daidai sauka me za ka ƙara da shi to stika ake yi da stika ko ake yi da yanzu har ta kai ga sit ɗin mashin ɗin ma sit na mashin ɗin an yi rigar siddin mashin na irin wannan kai akwai wanda ma yanzu zana shi suke yi akwai yaran da sun iya zana wani abu buga tambarinsa ake a jikin fenti yadda ake mai fenti bayan fatsaraici da suke sai mutum ya je ɗauko hoton mace tsirara ko gaban mace ko al'auran mace ko ƙirjin mace an ɗauki hotonsa sai sa a daidai gabansa shi ƙasan totur ɗinsa ko gefensa ko kuma a jikin gilas ɗinsa na adidi sauransa duk wanda ya shiga sai ya gani yaranmu musulmi ne majority suke wannan ai da hala ma ka ga mai adidi sauro ma arne a garin nan duk na musulmi ne galiban a cikin mutum ɗari ka ga arne a yana tuka adidi sauro har yanzu dai ba su waye ban sani ba dai a cikin sabon gari ko sun fara siya suna suna suna yi to bilal azim arnan ba mamaki zaka ga ana sababu amma yaran mu gashi na ci shi yasa yana daga cikin da'awa duk yaran da kaga ya liƙa wannan hoton wani abu a daidai sahun su kana tsaye da shi kace wuce baran hau ba me yasa kace saboda ka liƙa wannan abu baran hau ba ko ka shiga ka sauka wallahi promoting ideas da agendas da aƙidu ne na arna na kafirai kuma wallahi masu bautar shaidan ne suke wannan abu abun ya yawaita ba to yanzu ta kai ga matan aure ma suna sayan wannan sika suna liƙawa a kwanukansu a kwabet ɗinsu a durowarsu a waya wannan bala'i sika kasa gane wai ni lakca ake musu ne a'a tara su ake ake kiran su ake cewa ku yi wannan abu sika kasa fahimta to wannan shine tasirin shaidan a cikin al'umma wani ma bai ma san meye ba yanzu duk wannan kuma ko a irin daukan hoto wannan signing din da ake ta ana daukan hoto ka ga mutum ya haka haka ne ko mutum ya haka ko haka ba gidaje gara me zan ce ne wato tafki wato gaula wani malamin mu na english in ka bata mai rai sai dauki roba a sakandare dake ka yace you are gaula na ce malam ka san gaula kenan wallahi malam sai ka tambaya wai me menene asalin yin wannan abu wannan abu eh kun san kun san kun san illa wannan abu to bilal azimu sai ga sanata sai ga gwamna sai ga wani waye yana daukan hoto yana wannan in ba su abu ma malami ma da bai waye sai ga yayi haka duk yana cikin wannan aƙidu ne na kafirai suna da wata manufa na yin wannan abu wai mu kullum kullum kullum kullum sai dai mu kwaikwayi wasu jiya 'yan rediyon bbc suka zo suka yi muka yi hira da su akan valentine day na jiya duk ranar sha hudu ga watan february ana valentine day suka zo suna hira da ni suna mun tambaya akan me hukuncin wannan ranar a musulunci na yi bayani ne bayanin haramcin ranar sai ya matsanta ɗan jaridan cewa to don me yasa za a ce mutane ba za su yi ba me yasa mu ɗin ba za a bari tun da duniya dai ana yi mu shiga mu yi in yi so muwa mu yi irin namu al'adun a ciki na ce haba mala yanzu ranar sallah karama ko ranar sallah ba ka taba ganin america ko ingila suna biki suna taro suna yi suna nuna mana kara cewa yau rana ce ta farin ciki musulmi suna sallah mu ma mu zo mu ka taba gani ai mu ma muna da ranakun farin ciki da jin daɗi da soyayyar muna da shi karamar sallah da babbar sallah annabi azumi ma ya hana yi bayan babbar sallah da kwana kaza ya ce ayyamu aklin wa shurbin a ci a sha a yi kwalliya a yi ado a yi ziyara a nuna ƙaunar juna ai soyayyar kenan amma valentine day tsohon abu ne tun shekarar 497 nake tunani majusawa arna suka yi asalin valentine din ai sunan mutum biyu ne ai sunan mace ne da namiji wai rana ce ta soyayya a haɗa namiji da mace shine the meaning of valentine day a haɗa namiji da mace ta hanyar soyayya ba fa ta hanyar aure ba na'am su bi madil ananu ne eh kabarin su inda su yan valentine din yawa su suke cewa da cewa wasu a gurin su da alamu ne da baki to kaji su a wajen kafiran ma su a- su valentine din da kabarin su mutane ne fa guda biyu ɗaya ba mu tushe ɗaya kirista da kirsa da mamajushiya ɗaya ba kirista ko ba kirsiya da da mamajushiya ko ba kir- mamajushiya da kirsa ya zama ta bibiyar suk- suka haɗu suka yi wannan abu tsinannu ne a wajen arnan ma wai tsinannu ne amma yau mutum musulmi sai ya zo yana happy valentine day ka san me suke yi duk inda namiji ya samu damar haɗuwa da mace ya fesa mata turare a fuskarta ko ya sa mata zobe ko ta sa masa ya rungume ta ta rungume shi ya sumbance ta ta sumbance shi for the purpose of the valentine day yanzu na al'adar mace inda suke din har taro ake a yi fati a sha giya a yi rawa a yi a yi tsiya ta kudai wani shine fa valentine day din amma yanzu mutum sai ga yana rubuta a, a, a, a dp dinsa valentine ko yana aikawa kaza an ba da dama samari a jami'a yan boko marasa addini suna yi sai ga yarinya ta yi kwalliya ta fito su ta rungumar juna saboda me valentine day wasu arna ne fa kafirai fa sun mutu suna kabari Allah yana can yana dukan su a cikin kabari kai kuma kana nan ka zo nan saboda kidafumanci da rashin wayewa kana koyi da su to duka wannan akar makallahu ɗabi'u ne nasu wani black friday wani wacece sun cuccusa mana abubuwa muna ta koyi da su dukka rubuta shi kasa cikin tsarin bin shedan yanzu wannan valentine day din fa akwai gida mutum sai mutum kaga ya zauna shi da iyalinsa da ƴaƴansa da ƴan uwa a ta haduwa ana wannan abu saboda wannan ranar kawai yanzu ko jiya din nan Allah ya san yaran ƴan mata da aka bata da wanda aka yi barna da su a jiya damun jiya ce ranar Allah ya sauke kuma da na bar gane wannan sai ka samu duk ɗabi'un muna koya kai kuma naka guda cikin guda Eh.
ɗari ba ɗaya da za ya ɗauka wallahi to ai malam shi dan kenan ai wai yana cewa wai shi ya gagara ganewa wai mu duk al'adunmu da ɗabi'unmu sai mu ta ɗaukar na mutane bature ba zai ɗauka ba kafiran nan ba za su ɗauka ba ko dan kara rasmiyan su yi shi su ɗauka amma mu kuma duk nasu bin su muke yi muna yi kaga ba sa ɗaukan suturan mu ba za su saka suturan mu ba ba za su yi yanayin zamantakewan mu na aure ba ba za su yi ba amma mu muna ɗaukan suturan su mun fi sha'awar su mun fi sha'awar su yanzu in za su zo daga kasashen su zo nan gurin yadda suke sa kayan su haka za su sa saboda sun mai da mu bayi mu gani muke yi ɗaukakar mu shine mu yi koyi da su mu abinda muka ɗauka kenan burgewanka da ci gabanka kai a tunaninka kai koyi da bature saboda ka bayi ne mu ba mu da wani rights namu ba mu da wani yanci saboda haka su za su zo su kuma suna ganin mu a kaskance ya za su yi koyi da kaskantaccen mutum baki mara fasali bayan Allah kuma ya baka Qur'ani ya baka hadisi amma ka ajiye Qur'anin ka ajiye hadisin ka ce nasu shine daidai yanzu haka za ga yaran mu matasa yaro matashi yana tafiya zuwa musu a waje maganinsa ka ɗauki bulala ka zane duwawu wallahi abin bakin ciki haushi bacin rai kaga yaro matashi yana tafiya duwawunsa a waje ya saka wando biyu ɗaya ya sake shi yana tafiya
wannan zai ka samu ɗan bakin
ƙwarai kuwa Abin da ka samu kullum iya cikin cikin wallahi tallahi ƙwarai kuwa Allah saka da alkhairi ya ban mamaki yanzu kamar yan Pakistan malam duk inda ka ga dan Pakistan a turai ne a ina ne wallahi ko ina yake za ga da wannan kayansa na Pakistan din mu ma nan ba mun ce yayin Pakistan din ba ai ganin su muka yi muke ta kofin ya kayansu tara turawa ya tare su ne wani tambaya duk inda dan Pakistan yake yanzu a Madina a Makka ai suna zuwa diyunci suna aiki wallahi duk inda dan Pakistan yake wallahi da kayansa wannan tsarin Pakistan din ba su bari ko a Ingila ko a America ko a Europe ko a ina ne duk inda dan Pakistan yake da wannan rigar tasa ta Pakistan wallahi da ita za ka ganshi mazan su da matan su amma mu wallahi idan ka je wani gurin ba rike da ba za ma ka gane mutum mu ba nan nan kudu fa mutum zai je fa sai ɗinka gajerun wanduna kudu nan fa nan fa fatakot mutum zai je ribas zai je kalaba zai je zai je zai je sayan manja ko zai je sayan kwakwar manja shi ma zama ko zai je sayan wane ne ko zai je ko zai kai musu wake ko zai kai wa- wallahi sai ɗinka gajerun wandunansa daga nan unguwa uku zai watsa gajerun wandunan nan ko sabon gari ya zuba su akwai wanda aka cin wallahi hakkuran su ke ɗaura a wuyansa zai shiga ƙasarsu amma yanzu duk inyamuran nan ba ga su duk a cikin nan kano ba ba su mana kara ka gansu da babbar riga walla ba su ba sawa na wurin za ka gani da riga da wando da wando da wando sun goma ina za ka gansu suna nan suna cikin mu da shagunan da kayansu yarinya za ka ɗauke ta a jami'a a karatu ta zo karatu yadda take ɗin nan haka za ta ci gaba da sa kayanta da tsiraicinta amma mu fa to duka wannan ɗan uwana shine koyi da shaidan ɗin in kai wasa wallahi al'azimu malam kana zaune a gidanka kana gadara kana sallah kana azumi kana zuwa masallaci sai ka ga akwai almajiran shaidan da yawa a gidanka kuma wani abu fa karku ɗauka a banza ne duk sai Allah ya hisabi a kai mu je malam na'am eh kwarai ko malam sosai ma wannan yana nuna mana muhimmancin addu'ar iyaye wannan is very important duk uba ya rinka yi wa ɗansa addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyata min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman ka tsare ƴaƴana da zuri'ar su gaba ɗaya daga sharrin shaidan daga zungurin shaidan daman duk uba ya kamata to wannan ai shi yasa aka ce tun kafin a haifi yaron ma ai ballantana bayan ka haife shi ai babu lokacin da mutum zai zo ya daga hannu zai roki Allah ya addu'a bai yi wa ƴaƴansa addu'a ba saboda jininka ne kuma dole suna da alaka da kai in ɗanka ya sha- ya gyaru alhamdulillah za ka samu lada in ya lalace kuma in ya barna akwai kamasho duk lokacin da ɗanka ya zo masallaci ya yi sallah ya karatun ƙur'ani ya da ce ƙur'ani ya yi ibada ya yi ƙwarai fa kana fa da lada duk lokacin da ɗanka kuma ya fanɗari baya tare da kai yana ta abubuwa to kuma ka sani fa ana ta afka maka idan ya fi hutu ko sai dai ya fi ƙarfinka akwai yadda mutum zai yi ya yi ya yi a shaidan ya fi ƙarfinka a kansa akwai 'ya'ya shaidanu ba yadda za ka yi da su ka yi zagin ka yi faɗa ka yi barazana duk abin da za ka yi gaba ɗaya yana nan yana kallon ka kana kallon sa kai ba ka jefa shi a rijiya ba ba yadda za ka yi da shi sai dai ka zuba mai ido in ka yi ka yi yinka bai gane ba shi kenan ba yadda za ka yi in ya zo ya shiga wuta shi ya jawo kansa to wannan kaga Allah bai zai kama mutum da cewa ya sakaci bai ba amma mutum ya taka dara haihuwa yana tara yaya baya sa ido akan su baya kulawa da su baya musu fada baya musu kaza musamman irin wannan zamani da aka mai da yaya ba a taba su ba a musu fada yaro sai ya abin da zai yi to kaga bai zai yi ba wani malami ya dake wani yaro uban sai ya zo ya ce malam ni ma fa ba na dukan sa wallahi ka ku bayan da za a yi bari wani ya dake shi ce ni ma ba na dukan sa ba na dukan ɗana ba zan dake shi ba yawwa ba zan dake shi zo ni ma ba zan bari wani ya dake shi ba ce to Allah ce muka shi da kansa ya faɗa duk tsayar da zai ba zai dake shi ba kaga ai akwai matsala akwai matsala ko Allah ma ce ya yi wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas eh akwai abin da mutum zai ya kamata ka rufe shi a ɗaki ka ba shi gashi shi ya zami a yi ƙwarai kuwa jikinsa ya gaya masa yawa ni ne- ni ne sababin zuwan ka duniya zan yi iya ƙoƙari na ka ba wanda nake so ƙwarai ƙwarai gaske cikin wannan dukan ba ta ƙiyayya ba ne dukan ka gyari ne yanzu idan ka kai wa makeri karfe kana so ya maka lauje kaga dole ya sashi autai masa shegen duka haka ne kafin karfen nan ya zama lauje ai kaga ba dan ba a san karfen bane ana son sa amma dukan sa ake yi seti eh ko akai mutum bai da lafiya a soka masa allura yana wayyo Allah amma a rike shi a soka masa saboda ba a san sa ne dan ya yaru ne dan ya gyaru ne to na aƙida ta turawa da waye da waye da ake waye sauransu mu ne Allah kada ya kama wannan lokacin suna da biyu ko to kaji su ma sun fara gyarawa yaron wannan zamani ya fahimci ba ka ɓata rai a kansa ka buɗe masa wuta ba ai sai ya ja ka a ƙasa wallahi yawa in mutum ya yi da'a a zauna lafiya da shi in bai yi ba a yi masa fada in ya yi abin duka a casa shi kurin in dai dukan zai gyara shi a bashi kashi jikinsa ya gaya masa yawa don ya gyara tarbiyya ce ba don kiyayya ba ne ba don sha'awar dukan ba ne ka karanta masa ka ja masa aya yaƙi bi ka masa nasiha yaƙi ka masa siyasa ka ja shi jiki yaƙi ka yi kaza yaƙi sai ka ɗan gwada bulalar kuma wataƙila ka ga ita za ta yi aiki ka duba ba annabi cewa yi a ce yaro ya sallah idan ya kai shekara goma bai ba ya ce wadribuhu ko ba hadisi ba ne ya ce in ya kai yaro ya kai shekara goma bai ba ku ba shi kashi ban sani ba ko akwai wata fassara da za a yi wa wannan wadribuhu annabin rahama ne fada ya ce ku daka su wadribuhum alaiha li ashirin مجي مالا الله ساكر الخير
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير عليم مؤلم موجع من علم وهو في موضع مفعل قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا أبو أوانا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف يمينا من حلف يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال هي أنزلت كانت لي بشر كانت لي بئر في أرض في في, في أرض من عمي في أرض من عم لي فقال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانك بيانتك بيانتك أو يمينك أو أو, أو يمينه فقلت إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف من حلف يمين يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
نعم
قال حدثنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا علي هو ابن ابي هاشم سمع هشيما اخبرنا اخبرنا اخبرنا العوام بن هوشب عن ابراهيم عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فهلك فيها لقد أعطى بها مالا ما لم يؤتيه ليوقع فيها رجل من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
طيب وأنا بابين يشي الله يشي إن الذين يشترون بعهد الله lalle waɗanda suke canjawa kalmar yasharuna yana nufin yastabdilun canjawa bi ahdillahi da alƙawarin Allah abinda suka yi wa Allah alƙawari na imani da shi da imani da manzanni wa aimanihim da kuma rantsarantse da suka yi aiman ana nufin halif rantsuwa wato abinda suka rantse na cewa wallahi sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah imanin da mutum yayi da addinin da mutum yayi sai ya canja shi don ya karbi samanan kalilan mata'ud duniya wani abun jin daɗi na duniya wani tamani da bai kai ya kawo ba masu barin imani su karbi duniya masu canja addininsu su ba da addininsu su karɓi duniya ula'ika wannan la khalaqa ba su da rabo ko ka ce la khalaqa lahum ba su da alheri in ji Allah a lahira ba su da rabo sun gama cin rabansu walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi mu'lim la khaira lahum fil akhirati wa lahum azabun alim ay mu'lim azaba mai raɗaɗi muji' mai ƙunawa daga al'alamu ne wa huwa fi mawdi'i maf'al ko muf'al bi dhammi al-mim muf'il wa kasr al-ayn wannan aya tana nuna cewa Allah kiyaye mu duk mutumin da ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musulunci to kada ya yarda ya wani compromise ya ba da imaninsa ya ba da yadda da yi da Allah ya karbi duniya ko da wasa kar ka yadda ai wani abun da za a tashe ka daga kan imaninka don ka samu wani abu kana nan akan aƙidarka babu gudu babu ja da baya idan ku mutum ya yadda ya sallama imaninsa ya karɓi wani abu na duniya to bai shi da rabo a lahira kwata-kwata ya zama ɗan wuta ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud da manzo Allah yake faɗa man halafa bi yamini sabrin li yattati'a biha malu mri'in muslim laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban wanda yazo yayi rantsuwa rantsuwa ta ƙarya don ya karɓi dukiyar wani mutum musulmi yanzu kaga wannan rantsuwa aikin Allah ne abu ne ne ke nuna imani da Allah ya wallahi billahi tallahi wannan rantsuwar ya yi ta ne don ya karɓi dukiyar wani ko ya karɓi hakkin wani ko ya ƙwaci gidan wani ko ya karɓi dukiyar wani to sai ya gamu da Allah ranar tashi alkiyama laqiya Allah wa alaihi ghadban zai gamu da Allah yana fushi da Allah Allah yana fushi da shi abin da ake nufi da yaminu sabrin mutum subhanallah mutum wato ya jara'a ya yi ƙarfin rai ya rantse akan ƙarya إقدام على الحلف جراءة على الحلف ليقتطع بها مال امرئ مسلم ba ma musulmi ba ko da zimmi ne karkace kudin musulmi ne aka hana ka ci malamai masu fassara hadisin suka ce ko da kafirin zimmi ne kafiri na alkawari ko kuma dai wani wadda hakkinka ya bi hakkinsa ya biyo ta hannunka don ka san akwai wanda suke ganin cewa a ci kudin arne halal ne yayi kamar yadda yanzu samari matasa suke shiga wannan suke bude layukan waya suna karban kudin bashi an ce min a garin nan akwai yaron da shi kaɗai yana da layin waya ya fi dubu arba'in dubu arba'in wallahi nake gaya muku har rahoto akai inda aka fi kowa wannan rashin mutuncin karɓar kuɗin unguwar sharaɗa nan yara suna ta sayan sababbin babura suna ta sayan filaye suna harkar kuɗi suna canja abin nan sun buɗe ta hanyar intanet ne suke shiga sai ta buɗe layuka suna karɓan bashin kuɗi suna karɓa sai su karya layi ɓalla layi ya karɓi kuɗi ya taru ya kai dubu kaza wancan ya bude wancan ya bude wancan ya bude kudi kudi yanzu yara suke samu sai mutum ya je ɗauko sabon kasiya na dubu ɗari biyu da wani abu wasu dabaru ne suke yi suna tara kudi sun halatta wa kansu 'ya'yan musulmi ne wannan fa ba a sabon gari ya fito ba fa a nan a nan gurin a nan unguwar a duk Kano ba inda ake harkar nan da maza da matan aure da 'yan mata da bayan sauransu a nan unguwar sharaɗa gashi nan a rediyo ana magana sai mutum ya zo ya zauna ai ba kuɗin kowa ba ne ka ci da yawa ko kaɗan za ka tara wa kanka bala'in da wallahi tallahi ba za ka iya biyansa ba yanzu mutum zai iya samun malam ni na ce yanzu layi layin waya dubu arba'in wani ya bugon waya ce ce wallahi tallahi malam kanina yana cikin masu wannan abin da na gaya ma yana da su ya ce harkoki ba sa zama shiga can fita nan a buɗe nan kwamfuta a taɓa nan a yi wannan a yi waya da sauransu wayoyi dabaru ne suke da mutum ya buɗe idan ya buɗe yana tura lambar in ta yi sai abin nan sai a turo masa da sako sai a ce ga account an tura masa kaza wai saboda a ji daɗi alhamdulillah duk wanda ya yi wata dabara da zai ci hakkin wani zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi kun ga wannan duniya da kuke gani wallahi ku bi ta hankali ba riga ce zaka sa ba zaka gama sawa ta tsufa sai ka manta ma ka taba dinka ta ba abun hawa bane ba duk tsiya in yi shekara kaza ya gama bala'in kuma yana tattare da kai ba fili zaka saya ba zaka zo ka kasa samun kwanciyar hankali da nutsuwa a gidan da ka gina mutuwa za ta iya samun ka hadarin mota zai iya buge ka ka mutu sauro zai iya kashe ka ciwon hawan jini zai iya hallaka ka ciwon zuciya zai iya maka maka kwanta ka je kabari ka yi asarar rayuwarka ta duniya na'am na'am
sai lokacin da bukatar ta gaske take kansa sai ya lalace na lillahi wa inna ilaihi raji'un ai majority a karan kalla duk yaron da ya lalata samartakansa a lokacin yana matashi ya lalata yarintarsa ya yi aikin banza to sai girman ya zo maka lokacin da family ka yi aure ka fara 'ya'ya ɗaya biyu to sai ga mutum ya lalace ka kasa gane me ya lalata shi duk abin da ya taba ba zai albarka ba haka mutum za ga ya lalace daga ƙarshe sai ka ji an ya mutu samartaka ce ya lalato ta tun yana karami so samari ya kamata ku kiyaye insha Allah gobe sai mu ci gaba da fassara ayar saboda yanayi na lokaci abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
muna sha'awar kan mu ƙarin ko kan ko da ya shi malam babu albarka